ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن من العناصر الأساسية التي حارست التربية الإسلامية عليها في العبادة أولا التزام السنة واجتناب البدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا بد في كل عبادة من موافقتها للسنة وخلوصها من كل زيغ وجهل ثانيا الاهتمام بالفرائض فإن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فلا تهاون ولا تساهل في ترك الفريضة في ترك الفريضة بحال وبهذا ندرك غلط أولئك المبتدئة الجهال وأصحاب الأهواء الذين يعتمدون على النوافل والتطوعات وفضائل الآمال ويهملون الفرائد والواجبات ثالثا الاهتمام بصلاة الجماعة والرغبة فيها فهي إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة على اختلاف المذاهب وكفى في الترغيب فيها قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والحديث رواه البخاري ومسلم وكفى في الزجر أن تركها قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي شكا إليه بؤد الدار وعدم القائد فرخص له أولا ثم قال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة والحديث رواه مسلم رابعا الترغيب في التطوع وفي الحديث القدسي السابق قوله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقد أثنى الله سبحانه على المتهجدين القوامين بالليل المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله تعالى قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وتتوؤ بنوافل الخير من الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام فيما تواتر من سنته صلى الله عليه وسلم من قيام ليل وصيام وإنفاق وصلة وسائر وجوه البر ورغب في ذلك صلى الله عليه وسلم في أحاديث مستفيدة من مثل قوله فيما صح عنه عند مسلم من صلى في يوم سنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة ومن مثل وصيته لأبي ذر وغيره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر أو ترغيبه في صيام الاثنين والخميس وكل مؤمن قام بالفرائض على أكمل وجه واجتهد في النوافل فإنه يجد في عبادة ربه نشوة وفي طاعته لذة وفي الوقوف بين يدي ربه سعادة كتلك التي عبر عنها أحد الصالحين قديما يالدون عليها بالسيوف إن مدرسة الليل بما فيها من وللقلوب من عتاد هي التي تخرج المسلم بقوة وأمانة كما حملها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله عز وجل منذ إشراكة الدعوة في عهدها المكي قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة إن العنصر الخامس في التربية بالعبادة الترغيب في ذكر الله عز وجل والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأسيلا وخير الذكر تلاوة القرآن كلام الله الحكيم فلتاليه بكل حرف عشر حسنات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الذكر وسيبه كثيرة منها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرصت التربية الإسلامية على التزام الذكر بالمعصور في هذا كله لعدة أمور أن أولا أن الصيغ المأسورة لا تدانيها صيغة أخرى لا في مضمونها ولا في أسلوبها في قوة التأثير والبركة ثانيا أن كلام غير المأسوم قد يدخله شيء من الغلو أو التكسير ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ثالثا أن في الذكر بالمأسور أجرين أجر الذكر وأجر الاتباع ولا يليق بالعاقل أن يضيع أجر الاتباع بلا مسوغ اتقوا الله عباد الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وسابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أعز الإسلام والمسلمين wa musulmi hudubar tamu shi gaba ne da bayanai da muke ta yi ƙoƙarin jan hankalin juna kan abin da zai taimake mu mu tarbiyyantu sosai ta riko da wannan tafarki namu na addinin musulunci da imani da ibada mafi kyawun abin da zai reni mutum shi ne riko da igiyar Allah wato cikakkiyar bauta da kuma sallamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗorawa kan abin da muka ambata a baya bayan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da alayensa da sabai muka ce ya koyan uwa muminai lallai sinadarai na tushe waɗanda tarbiyya ta addinin musulunci ta ɗora musulmai a kai ta sashen ibada ta sashen ibada shi ne rungumar sunnar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin komai da kuma nisantar bida'a duk abinda mumini zai duk abinda musulmi zai ya tabbatar cewa wannan abin wato karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani mai girma ya zo da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da shi ko da babu nassinsa a alkur'ani in ya tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallama to ya tabbata kenan a alkur'ani don alkur'ani ya yi umarni da ai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kiyaye bida'a babu abin da ya daidaita al'umman nan kamar bid'o'i kamar yadda kowa mu ya sani dukkanin bid'a bata ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin bata makomarta ita ce wuta Allah ka kiyashe kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Aisha Allah da ita shararren hadisin nan cewa duk wanda ya tsiri wani abu al'amarin namu na addinin musulunci abinda bai cikinsa Allah bai saukar ba manzo Allah sallallahu sama bai karantar ba to an mayar masa da abinsa Allah ba zai karba ba kuma ya zama abin tuhuma dan me zai shige gaban Allah da manzansa menene ma'anar shaidawa da bautar Allah shi kadai da biyayyar biyayya ga manzo Allah sallallahu sama shi kadai in ba karɓar umarni daga wurin Allah da manzansa ba a wata riwaya ta muslim ma ya ce wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu a kansa to za a mayar masa ba za a karɓa ba da wanda ya kirkira da wanda aka kirkiro masa ya bi duka Allah ba zai karɓi aikinsu aikinsu ba saboda haka duk wata ibada da za a yi ta duk girmanta duk kankantarta a kowane sashe to dole ta zama ta dace da karantarwar sunna wato tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ta kubuta daga dukkanin wata karkata ta soyayyen zukata na mutane ko kuma wani abu na jahilci daga da abin da mutane suke yi na dirkaniya abubuwa da suke ta yi da sunan addini amma babu shi a shari'a wannan aikin banza ne bayan hasarar lada da babu shi kuma akwai tuhuma ta ainihin ƙoƙarin rikitawa manzo sallallahu alaihi wasallama tsarin shari'a da ya zo da shi babu shakka za a tuhumi musamman jagororin bid'a da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kimtsa komai amma kuma sun yunkuri da ƙoƙarin baje shirinsa Allah ka tsare mu daga makircinsu abu na biyu shine himmatuwa da ayyukan farilla duka abin da Allah ya farlanta tana da matukar muhimmanci a kula da shi shine abu na farko da ya wajaba a kula da shi mu kiyaye farillon da Allah ya dora mana Allah mai girma da buwaya ba zai karbi na filfili ba har sai an sauke farilla ya zo a cikin wani hadisi kudusi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi Allah mai girma ɗaukaka yana cewa bawana ba zai nemi kusaci ko ya samu kusaci a wurina ba da wani abu da na fi so fiye da abin da na farlanta a kansa matuƙar dai kana son kusaci a wajen Allah Allah ya karɓe ka da ma gafara da rahama to kula da farillarka da farko tukuna kafin ka gangaro zuwa ga nafilfil saboda haka babu sassauci babu sako-sako dangane da a farilla wato barinta ko ainihin sakaci da ita ta kowane hali da wanda za mu gane kuskure da shirman masu riko da bid'o'i ko kuma masu bauta da jahilci wanda suke bin soye-soyen zukata wanda sau da yawa za ka gansu suna jingina suna jirge karfinsu a kan na filfili waɗansu abubuwan ma ba na filfilin ba ne na hakika su suka girgiro su dai kawai da ayyuka na falala amma suna watsi da farillai da wajibai mutane da yawa ba za su je sallolin farilla a jam'i ba wani ma ko juma'a ba zai halarta ba amma dogaronsa shine yana yin waɗansu wiradai da aka ce masa mai yin su zai shiga aljanna ko kuma ya zauna cikin jahilci bai san Allah ba bai san shari'a bai san komai ba amma dai yana wiradai waɗanda bai san kansu ba ko su ɗin ma amma dai an ce masa riko da su kawai zai lamunce masa shiga aljanna wannan akwai hadari a ciki dole ne a kula da farilla farilloli duka ciki har da farillar neman sani abu na uku himmatuwa da sallar jam'i da kwadaituwa a cikinta domin sallar jam'i wasu malaman na cewa farilla ce ta dole wasu ce farilla ce ta in waɗansu sun yi sun tsaya ma waɗansu jumhur suna cewa sunna ce mai ƙarfi a masaukin sun saba akan wannan amma dai ko ba komai ya ishi dukkanin mai hankali mai basira wato kwadaituwa da sallar jam'i hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sallar jam'i ta fi sallar mai sallah shi kaɗai fiye da sau ashirin da bakwai ko kuma da wato fiye da sau ashirin da bakwai hadisin kuma bukari ne da muslim suka rawaito shi kuma ya isa tsawatarwa akan barin jam'i ga mutumin duk da babu larurar da ta isa a ce ya yi fashin jam'i hadisin da ya zo imam muslim ya rawaito shi cewa wani makaho ya kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gidansa yana da nisa daga masallaci kuma ba yi da jagora ko kuma jagoran nasa yana da gardama duka ruwayin sun bayyana da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to shikenan kai sallah inda kake amma har ya juya sai ce masa amma shin kana jin kana sallah dai sai ce masa eh ina ji sai ce masa to ka dinga amsawa ban sama maka sauki ba dama yana kwatancen zuwa amma sai dai akwai nau'in mashakka sai ce amma tun da yana jin kiran sallah to ya zo hadisai da dama sun zo kan cewa wanda yake jin hayya alal salati hayya alal fala amma yake zuwa sallar jam'i to ba shi da sallah sai fa in akwai uzuri karbabbe a shari'a to kaga akwai hadari a ce mutum sallar asuba musamman mutane ba sa fita lalle ne mutum ya yaki shedan yaki zuciyarsa ya daina lalace sannan abu na hudu kwadaituwa a cikin nafilfili bayan an yi ƙoƙarin kammala farillai ya zo a wancan hadisin na imam bukhari hadisul kursi bayan da allah ta'ala ya ce farillai su ne allah ta'ala ya fi so ya ce kuma bawa na ba zai gushe ba yana samun kusaci a gurina da na filfili har sai ta kai shiga in so shi allah ya so shi mutum to shi kanan sai sanya masa taimako a cikin dukkanin sassan al'amuransa Allah ta'ala ya yabi waɗanda suke sallar dare masu tsayuwar dare masu ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah da neman yardar Allah wata aya cikin sautu bayan kwanciya suna roƙon ubangijinsu da tsoro da tsammani kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su babu wani rai da ya san irin abin da aka ɓoye musu na farin ciki farin ciki sakamakon abin suka aikata Allah ya tanada wa 'yan aljanna Allah sa da mu a ciki abinda wani ido bai taba gani irinsa ba wani kunne bai taba jin labarin irinsa ba har kaddare-kaddaren zuciya da ina ma kaza ina ma akwai kaza ko za a samu kaza duka mutum ba zai iya tunanin abin da ke cikin gidan aljanna ba to Allah ya tanada ga waɗanda suka kyautata imani da kyawawan ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kyakkyawan misali kuma shine babban abin koyi inji Allah madaukin sarki Uh, hadisai sun yi cicirundo da yawa dangane da bayyana yawan nacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin nafilfili nafilar sallah nafilar azumi nafilar sadaka da ciyarwa sada zumunci da dukkan ayyuka na alkhairi kuma ya kwadaitar da yin haka din cikin dimbin hadisai har ma malamai Allah saka musu alkhairi sun wallafa littafai musamman a cikin fada'ilul amal eh. kamar azumi irin na kwana uku azumin litinin da alhamis da sauransu da haka duk muminin da ya tsayo bisa sauke farillai ta fuskar da ta dace kuma ya dage cikin nafilfili to zai samu nishadi zai samu karsashi zai samu ainihin walwala a cikin zuciyarsa zai ji daɗin ibadar makanta zai ji ainihin farin ciki da tsayawa gaban ubangijinsa ma'ana duk wani lalace da anin datti da tsatsar zuciya za su ramu da shi kamar abin da da wani cikin bawan bayan Allah na gari cikin magabata yake cewa ai mu ta fuskar ibada muna samun wani jin daɗi da nishadi da walwala a zukatanmu abinda inda sarakuna ko 'yan sarakuna sun san irin wannan daɗin to da za su fafata da mu don su kwace saboda haka ne wani ke cewa ai masu ganawa da ubangiji cikin dare farin ciki da nishadi da suke samu to wannan yafi nishadi da farin ciki da walwalar masu wasa da kaɗe-kaɗe da raye-raye suke yi a lokacin da suke yin abinsu wato ma'ana mutum ibada za ta ratsa zuciyarsa har ya ɗebe kewa da ita ya dinga farin ciki da samun nishaɗi da ita ka gani ya kore sheɗan ya kore lalaci sannan ya samu bishara a ransa da ƙarfin gwiwa to wannan shine abin da ake so da haka in dai mutum ya mayar da hankali ta wajen na filfili musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani zikiri addu'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa irin wa'annan da yawa mutum ya mayar da hankali a cikinsu to ya albarkance rayuwarsa kuma ya kore munanan abubuwa da za su rinjaye a kansa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala tun a shimfiɗa ta farko lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah da sauran musulmi Allah ya umarce shi da cewa ya tsaya tsayuwar dare wato sai ya kusan kaiwa ƙarshen daren rabinsa ko ya gaza haka kaɗan ko ya ƙara akan rabi ɗin ya karanta alkur'ani karatu mai yawa da aka farlanta salloli biyar aka rage wannan aka mayar da kiyamun laili ya zama wajibi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama sunna mai ainihin mai muhimmanci mai ainihin farla da yawa akan sauran mu'mini dan me mu'minin da ya saba tsayawa ya gana da Allah cikin dare ya yi addu'a ya yi zikiri ya karanta alkur'ani ya wanke zuciyarsa to shine wanda in ya fito ainihin da rana zai yi aiki na Allah ko aiki na jama'a to zai iya tsayawa ya gaskiya zai iya kiyaye adalci ya kiyaye amana ya zama mai tausayi da jin kai ya zama mai tunawa da Allah zai tambaye shi nauyin amana da ke kansa ko sakaci in yayi zai kokari ya zama yayi rinjaye akan dukkanin shawowi waɗanda suke rinjayar masu gafala don haka duk wanda kaga ya samu taufiki to yana samun taufikin ne bayan ya samu wato yayi kokarin neman taimakon Allah subhanahu wataala ta tsayawa akan kyautata farilla da nafilfili da kuma ganawa da ubanji a lokutan da suka dace don haka mu mayar da hankali sosai mu tsare farillan mu kiyaye nafilfili sannan mu kawata lokutan mu da yawan zikiri da addu'a da istighfari da karatun alkur'ani da yawan tuntuntuni a cikin abubuwa na ainihin makomarmu to wannan sai ya kawata rayuwarmu sai ya zama shugabanni da talakawa da kowa da kowa mun zama muna da ainihin wato manufa a cikin rayuwarmu ba mu zamanto a yan tamurar rayuwa ba kawai yan tace barkatai wanda za mu rayu abinda ke cewa aishul baha'in rayuwa irin ta dabbobi bai dace da ɗan adam ba musamman musulmi momini wanda Allah ya bashi baiwa ga ilimi ga shiryarwa ko baka yi ilimi ba kana tare da masu ilimi ko baka karanta ba ana karanta maka amma mutum ya zama bai fahimci daga ina yake ba ko zaman me yake ba a yanzu ko ina yake fuskanta wannan babban kuskure ne za mu rayu ne ɗan kaɗan a duniya amma za mu fuskanci makoma inda za mu dawwama fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wata jama'a wani ɓangare a cikin aljanna Allah sa da mu a ciki wani ɓangare kuma a wuta to yanzu ne lokacin neman a wani kashi mutum zai kasance Allah ta'ala da ya shiryar da mu shari'a ta musulunci muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan wannan tafarki har zuwa mu gamu da shi a mafi kyawun yanayi Allah ka tsare mu daga dukkanin wani abu da zai shigaltar da mu ko ya bata mana Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawazat ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله